بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar juma'a ce da ta daidai da tara ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da bakwai ga watan oktoba shekara ta 2011 wannan shine kasar na biyu daga cikin jerin karatuttukan littafin ahkamul jana'izi wa bida'uha wallafar babban malami أبو عبد الرحمن الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه idan jama'a ba su manta ba a jiya muka fara karatun wannan littafi a inda muka fara da takaitaccen bayani dangane da abin da ya shafi littafin da kuma wani tarihin karatun littafin da muka ainihin taɗayi da kuma bayani akan manufar da ta sa za mu karanta wannan littafi ita ce a lokacin da muka karanta shi a baya yau shekara goma sha ɗaya da ta wuce a wannan lokaci mun ɗauke shi a kasusuwa na rediyo ne masu awanni ɗaiɗai don haka kasusuwan sai muka rinka rubuta ahkam a jikinsu a yanzu muna ɗaukan shi a cikin na'urori waɗanda suke na bidiyo da na rediyo ɗin gaba ɗaya a ƙarƙashin wannan kaset ɗin sunan da za mu sanya mishi shine cikakken sunan littafin ahkamul jana'izi haka za mu sanya mishi insha Allahu ta'ala saboda galibin ainihin wato leda ko takardar da ke makale jikin kaset da za ta ɗauke dukkan abin da muke so ba ta sai a rinka sa ahkamul jana'izi wa bida'uha amma a cikin archives ɗinmu na darul hadith wanda ke ɗauke da database na ainihin bayanan kasusuwanmu za mu sanya cikakken sunan ne haka zai fita ahkamul jana'izi wa bida'uha na ainihin al-sheikh al-imam muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah waɗancan karatuttuka da muka yi suna nan keke da keke kamar yadda muka ce kuma za a ci gaba da yada su insha Allahu ta'ala saboda duk abubuwan da muka karanta a ciki daidai ne ba mu da janyewa ko sauyawa ko nadama akan duk wani abu da muka faɗi insha Allah sai ya zama an samu new version da kuma old version na ainihin karatun littafi amma dai wani abin sha'awa hatta waɗancan kasusuwan mun yi amfani da wannan taba'a ce wadda malamin ya jinjina mata kamar yadda muka ji ajiya alhamdulillah muna da wasu kasusuwa waɗanda muka karanta babukan jana'iza a cikin sahihul bukhari da muslim waɗannan kasusuwa su kuma mun sa musu janaza don haka karka ruɗe yanzu muna da ainihin nau'ukan kasusuwa waɗanda muka sa musu janaza da wanda muka sa musu ahkam da kuma ahkamul jana'iz sannan sai kuma akwai sifatul janaza wadda su ma muka yi duk waɗannan kasusuwa kowane kasar a wurinmu yana da suna na haka yana da kyau ka san sunan shi keke da keke yadda in ka zo nema da ka faɗa ana sawa a kwamfuta kawai za ta ɗauko inda kasar ɗin yake sai a ɗauko a ɗaukar maka komai daren daɗewa abin da muka tsara kenan insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimaka a jiya wajen ainihin wato bayyana wani mutum da yake da suna ainihin wato Mahmud ibn Sa'id na ce mutumin ƙasar Maghrib ba Misre ne mazaunin ƙasar Riyadh wannan ita ce su da bakaɗin insha Allah an saurari wannan sai a gyara mun ji inda malam ya bayyana ainihin wato bayani dangane da wannan sabon bugun na littafin a yanzu malam yace bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman taimakon shi wa nastaghfiruhu muna kuma neman gafarar shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu da kuma miyagun ayyukan man yahdihillahu fala mudilla lah wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya lah wanda kuma ya bata to babu mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah kuma ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina kuma shaidawa lallai muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron shi wala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku sake ku mutu sai kuna musulmi wannan ita ce aya ta ɗari da biyu a cikin suratu ali imran ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ku jama'a ku ji tsoron ubangijinku da ya halicce ku daga rai guda wa khalaqa minha zawjaha daga jikin wannan rai ya halitta wa wannan ran matar shi وبث منهما رجالا كثيرا ونساء kuma ya yada mazaje da yawa da mataye masu yawa daga jikin waɗannan rayuka guda biyu wato adamu da hawa wattaqullah jama'a ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wanda kuke gama junanku da shi kuna cewa dan Allah wane yinin kaza to ku ji tsoron wannan Allah wal arhama jama'a ku kiyaye kar ku yanke zumunci ku yi taka tsantsan game da zumunci kar ku yanke inna allaha kana alaikum raqiba Allah yana lura game da duk abin da kuke aikatawa wannan ita ce ayar farko a cikin suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku jama'a ku ji tsoron Allah kuma duk maganar da za ku faɗi ku faɗi wadda take daidai yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu wanda dukke wa Allah da manzon shi fa'a faqad faza fawzan azima haƙiƙa ya samu babban rabo waɗannan kuma jeran ayoyi ne na saba'in zuwa saba'in da ɗaya a cikin suratul ahzab amma ba'adu to bayan haka fa inna asdaqal hadisi kitabullah zancen da yake shine gaskiya gaskiyar da tafi kowace gaskiya gaskiya shine littafin Allah wa ahsanal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mafi kyawun shari'a ita ce shari'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana kyakkyawar shari'a kadai ita ce shiryar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da ita wa sharral umuri mafi sharri daga cikin al'amura muhdathatuha su ne waɗanda aka ƙirƙiro wa kulla muhdathatin bid'a duk abin da aka ƙirƙiro shi bid'a ce wa kulla bid'atin balala dukkan bid'a kuma ɓata ce wa kulla balalatin finnar dukkanin ɓata a wuta take wannan ita ce khutbatul haja ma'ana hudubar da duk lokacin da kake da bukatar za ka yi wani jawabi a idi ne a sallar roƙon ruwa ne a sallar juma'a ko wa'azin ƙasa ko ɗaurin aure ne za a yi ko zama aka yi domin sulhu ko ƙulla wani ciniki ko miƙewa kai a cikin jama'a za ka gabatar da wasu jawabai matuƙar abin da za ka yi bukata ce kake da ita za ka faɗa wa jama'a ko da jama'an nan mutum ɗaya ne ka zaunar da shi kuwa za ka yi mishi wata magana wadda ka san cewa bukata ce kake da ita ta isar mishi da saƙo daidai ne ka yi wannan littafi ne za ka rubuta wani ainihin wata matsala ce za ka rubuta daidai ne ka fara da wannan saboda kamar yadda sahabbai suka faɗi irin su jabiru da irin su abdullahi dan mas'ud suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantar da su duk abin da za su fara su fara da ainihin wannan khutba idan ba ku manta ba a jiya sai da muka yi bayanai dangane da abin da ya shafi wannan hutuba dalla-dalla a takaice har muka kawo wasu littattafai waɗanda ainihin suka shafi wannan ƙabiya waɗanda daga cikin waɗannan littattafai akwai littafin da shi malam nasiruddin albani ya rubuta ya tahrijin wannan ainihin hutuba ya bayyana imamu muslim da imamun nasa'i da wasu malamai masu ɗimbin yawa da suka fitar. sannan kuma muka sake bayyana littafin almajirin shi salim inda shi kuma wannan littafi ya yi ta haƙiƙin sharhin wannan hutuba ne da ibn taymiya ya yi don haka kowa ya yi ƙoƙarin raya wannan hutuba sai dai kuma ita wannan hutuba tauƙifiya ce wato an ji ta daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba a ƙara ta ba a rage ta sai a inda aka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ragewa misali wani lokacin yakan karanta kadai ita hudubar ba tare da waɗannan ayoyi da kaji mun karanta guda hudu ba ma'ana bayan ya zo daidai wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ya ce amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi muhammadin وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار shi yasa kaga tun da kake saurare na ina wa'azi da wannan ainihin khutuba nake farawa ban taɓa fara wa'azi da wata khutuba ko wani jawabi wanda ba wannan ba in har ka ji wannan to wasu 'yan ta'adda ne suka je suka datse kasar din amma in dai ni ne to da wannan ne saboda wannan umarnin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na biyu innal hamdalillah haka ake karantawa akwai kuma riwayar da ta zo zaka iya cire inna din ka fara da alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wannan riwayar abdullahi dan mas'udin ce da ta zo cikin sunanin nasa'i da isnadi sahihi haka kuma ba a ƙarawa inda wasu mutane suke ƙarawa ka ji mutum ya ce نحمده ونستعينه ونستهديه باب ونستهديه بيزو أتكلم لفظا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دي yadda kake ganin can shi sai ka san cewa ita hutubar tauqifiyya ce kamar yadda fatiha tauqifiyya ce haka ta zo haka za a yi ta bi halatta ka ce bismillahir rahmanir rahim al aziz al ghafur al jabbar tare da cewa duk waɗannan kyawawan sunaye ne na Allah suna nan qur'ani da hadisi amma bai halatta ba me dalili shine bata zo haka ba to ita ma wannan haka sai kuma ka kiyaye nahmaduhu ba a cewa nahmaduhu nahmaduhu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wasu 'yan bid'a sun rinka aibanta mu mu ahli sunna akan muna cewa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu sai suke cewa saboda mu masharranta ne dan haka muke roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu subhanaka hadha buhtanun azim manzon Allah ne fa yake yi muka ɗauka daga karatun manzon Allah yanzu manzon Allah da yake cewa wa na'udhu billahi min shururi anfusina zaka danganta manzon Allah ga wannan abin ne wannan mummunan kuskure ne amma abin da yasa Qur'ani ne ya bayyana cewa innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi innan nafsa dukkanin inda rai yake haka Qur'ani ya bayyana al-alif واللام التي دخلتا على النفس انما دخلتا لتعم النفوس بالشر والشرور ان النفس لاماره بالسوء in da rai yake mugu ne mai umarni da munin abu da sharri sai ce illa ma rahima rabbi sai dai ran da ubangiji na yi kiyaye abin da ya sa kuwa da zarar an haife ka to iblis yana da wakili da zai kawo ya ajiye dab da mahaifiyarka za ta haife ka sai iblis ya kawo wakili ya ajiye shedani ne da zaran ka fito sai ya kai zungura gare ka ba wanda Allah ya tsare daga wannan sai annabi isa alaihi salatu wassalam sai kuma ainihin mahaifiyar shi maryam saboda kakar annabi isa hannatu da ta zo lokacin tana ta addu'a har ta haifi maryam me take cewa wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah wannan yatawa da ita da zurriyarta to yayi zurriyar nata Isa ne kadai ina roƙon ka tsare su daga ainihin shaytani jefaffi sai abin da annabi Isa zai haifa in ya zo ƙarshen duniya daga baya amma dai iya yanzu hannatu ba ta da ainihin wato jika ko zurriya ta hanyar maryam sai isa to sai Allah ya tsare maryam Allah kuma ya tsare isa annabi sallallahu alaihi sallam hadisi ne sahihi cikin sahihul bukhari karanta kitabu ahadithul anbiya yace da shaidan ya kai zunguri sai bai samu nasara ba sai ya zunguri mahaifar na fata an gane abinda bahaushe yake cewa mabiya wannan dan an haifi da sukan fado tare sai iyanan ya taba dan haka sai ya zama Allah madaukakin sarki ya tsare Isa ya tsare mahaifiyar shi Maryam daga ainihin wannan sharri amma manzon Allah a cikin hadisin shi yace babu dan da shedan bai mishi haka ba sai su biyu din nan kaji na daya na biyu a cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kowannen ku yana da shaidani wanda yake wakilta iblis a kan shi sahabbai suka ce hadda kai ya ce hadda ni sai dai Allah ya taimake ni nawa ya musulunta baya umarni na da sharri sai alheri naka ya musulunta nawa ya musulunta naki ya musulunta na wane da wane ya musulunta ba su musulunta ba don haka za ka ga haka siddan sai ka zauna kana kulle-kullen sharri haka siddan sai ga kana jawo kanka bala'i haka siddan sai ga baka son a zauna lafiya innan nafsa la'ammaratun bisu to shine mu ahlus sunna da ike muna bin abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama direct kai tsaye gashi annabi yace mu rinka cewa wa na'udhu billahi min shururi anfusina shine muke faɗi me laifin mu ma'ana kwaikwayon manzan Allah kuma ya zama laifi قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هكا الله يجي إن هر كنا سن الله to Allah ya ce Allah ba zai karɓi soyayyarku ba Allah ba zai so ku ba Allah ba zai tamfin takardarku ba sai kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alqadi iyad a cikin ashifa cewa yake wa alamatu mahabbati ittiba'u sunnatihi alamar san manzon Allah ita ce bin sunnar shi mawaƙin manzon Allah cewa ya lauka na hubbuka sadiqan la ata'atahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u asalin waka ce adab amma malaman ahli sunna sai suka juya su ne wa manzon Allah ita sallallahu alaihi wasallam لو كان حبك سابقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع da da gaske kake son shi da kai mai da'a domin wanda kake so bin shi kake yi a ƙarƙashin wannan daidai ne ka ce wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina insha Allah ta'ala nan da dan lokaci kaɗan za mu zo mu gabatar muku da sharhin wannan hutuba din ta ibn taymiya wannan da muka gabatar jiya wadda ainihin salim yayi ta hakikin ta in Allah madaukakin sarki ya so za a zo a gabatar da ita ga duk wanda yake so ya ainihin samu domin ya siya ba dan komai ba saboda ne saboda al'amarin ya kai waɗannan irin littattafan kamar yadda na ce shekaru talatin da muka yi ta gwagwarmaya da wasu waɗanda suke gaba da abin sai mu gane cewa an samu matsala ne saboda mai abin da muka karanta da abubuwan da muka gani da abubuwan da muka samu ba su same su ba ne shi ne ya kai su zuwa ga ainihin wato gaba shi ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahu munkiruna ko kuwa dai ba su san manzon su bane shi yasa ainihin wato suke inkarin abubuwan da ya faɗi ma'anar wannan magana shi ne rashin sani yakan ja mutum ya zo yana gaba yana kiyayya da ainihin wato al'amura waɗanda suke daidai ne ina fata an gane ma'ana baka sani ba ne abin da muka gani baka gani ba ne inda muka hanga baka hango ba sai ka zo kana ainihin gaba da abin inda muka gane haka ita ce maganar da na faɗi a jiya da suka zo suka fara sani sai gashi har sun fi mu zaƙewa akan abu amma kuma aibi ne a ce a irin waɗannan zamanin ka zauna kawai ta kaf ba ka sanin menene ya faru yanzu a daren jiya me malaman hadisi suka kwana a kai me malaman fikin suka kwana a kai me malaman tafsiri suka kwana akwai saha akwai dandali wanda malamai suke zama su tattauna na duniya kowane dare abin da baka sani ba baka fahimta ba game da hadisi ka tambaya game da fiqh ka tambaya game da tafsiri ka tambaya manyan malamai ne na duniya duk malamin da kake jin shi yana kan fagen ka rubuta ka ce gashi wane kake neman da Allah ya amsa maka jawabi littafi ne ma idan ka nema kaf baka samu ba sai ka ce da Allah ina cigiyar littafi ka bani a duniyar nan ko akwai wanda yake da shi sai ka ji wani ya ce turo email ɗinka kana turowa ƙyar sai ka ji bim ya turo maka shi shi kenan shi ne al'aulamatul mubaraka ɗin the blessed globalization ma'ana globalization ɗin da yahuda suka kawo mu amfani muke da ita a yada addinin musulunci kaga littafin da nake faɗi khutbatul haja التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه wannan littafin malam Nasiruddin Al-Albani ya rubuta shi gashi tsawon shekaru ya rubuta ba don komai ba sai don bayyana wa ainihin wato duniya yaya ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ainihin fara jawabin shi yaya annabi sallallahu alaihi wa sallama yake fara kaza da kaza gashi sa'an nan shine almajirin shi ya zo ce khutbatul haja allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yu'allimuha ashabahu wa bayanu annaha sunnatun fi mustahallil khutabi wal kutubi da kuma bayani akan cewa sunna ce a rinka fara littattafai da ita kuma sunna ce a rinka fara hutubobi da ita har hutubar idi da ashabatul malikiya suka ce za a fara ta da kabbara fara hudubar idi da kabbara bid'a ce zunzurutun bid'a domin hadisin ma da ake kafa hujja da shi bayan kasantuwar shi hadisi ne ba'ifi karanta nasbur raya da irwa'ul ghali bayan kasantuwar shi ba'ifi kwata kwata ma ba abin da yake faɗi ba kenan cewa yake yi a cikin hudubar annabi ne yana saka kabbar bari a ciki yace da yake a farko ba sai da haka limaman idi a daina fara hudubar idi da kabbar bari ana fara ne da innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh haka sa'annan wajen ɗaurin aure haka wajen sallar roƙon ruwa ba a fara da istighfari ana farawa ne da innal hamdalillah duk wata khutuba duk wani jawabi duk abin da za ka ka fara da khutbatul haja gashi sharhu shaykh islam abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani wannan littafin in Allah ya so nan da wata guda za a zo da shi in Allah ya so da kowane ɗalibi zai samu ya siya ya je ya karanta kamar yadda na ce ganin abubuwan da muke karantawar da mallaka mu ba mu da rowa akan wai a ce mu kaɗai muke da littafi a uzu billahi ai ba alheri ba ne kowa ba ya mallaka mana jama'a mun gane wani ya ce yana nan da wani littafi shi kaɗai yake da shi a garin nan sai bala'i ya faru in ya bata fa ko in ka mutu fa ba san da ka aje ba ka fito da shi ko ai samu ilimi ya yadu ilimin siffa ce ta Allah ba ilimin ta nefa ba ce in gidaje suka yawa sai lokaran ya faru galibi abin da yake faruwa kenan mutane yana tsoron in wani ya sani ni ma ya sani ni duka ba gonawa zai bisa shi a'a ilimin siffa ce ta Allah sai Allah ya saukar yana daga cikin siffofin Allah da Allah ya saukar a duniya shi yasa duk wanda ya rasa shi sai kaga ya rikice likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a da tsoho ya rasa ilimi gaba ɗaya sai ga ya kwarkwance saboda haka jama'ar musulmi wannan hutuba annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin ta sannan wa sayyi'ati a'malina kamar yadda muke roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu haka kuma munanan ayyukan mu sai ka je kai wani aiki wanda yake zai dawwamar da kai a wuta to kana roƙon Allah ya raba ka da wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau man yahdihillahu fala mudilla wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi haka ake karantawa kar ka ɗauko ayar ka hafi ka ƙarasa da ita man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi in za akwai waɗanda ke zangayi haka ka yi zangayi ka gurɓata wannan ba a ce maka kai haka ba karanta ta yadda ka ganta man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la anan ma kakkace wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida أبدعت بدعة شنيعة فغيرت ما لم يكن مغيرا saboda haka ka karanta yadda abin yake jama'a an fahimta sannan wa ashhadu an la ilaha illallah ba a cewa wa nashhadu an la ilaha illallah bi anna shahadata wikalatan nafs ina shaidawa karka dubo idan kuna cikin jama'a ne ka ce muna shaidawa a'a ba addu'a ba ce balle ka ce ya Allah muna roƙonka ruwan sama madadin ka ce ina roƙonka tunda a jama'a ne addu'a sai kai jam'i tunda jama'a ne amma wannan shaida ce shaida kuwa kanka kawai kake iyawa wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin ba za mu ba da shaida komai ba sai abin da muka sani to kuma babu abin da muka sani sai abin da muke da tabbas a kan shi don haka kana iya ba da shaidar kai ka shaida amma za ka iya ba da shaida abin da ke cikin zuciyar wani da wani to don haka kowa tashi ta fishe shi sai ka ce wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu idan za ka ci gaba da waɗannan ayoyi to ka kiyaye ba za ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhan nasu a'a ka kirkiro wata bid'ar kuma ai ba qira'a kake ba ba tilawa kake ba nan khutbatul haja kake sai ka shigo da waɗannan ayoyi a matsayin iqtibasi dan haka ayoyin da uslubin karatunsu su da salon karatunsu gaba ɗaya za ka mai da su kamar yadda sauran maganganun yake ne na ɗaya ba za ka rera ba na biyu ba za ka yi ta'awuzi ba don ta'awuzi sai in zaman kira'a ne nan ku ba zaman kira'a ba ne arin ne abu ne ya shigo cikin magana a kiyaye wannan to sa'an nan sai kuma amma ba'adu ɗin nan da kake ganin ta fa ita ma ba a gurɓata ta don haka yadda ka ganta ta zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a cewa summa amma ba'adu kayi bid'a da ka kawo summa saboda yadda ka gani din haka ya zo daga fiyayyen halitta karanta sahihul bukhari cikin kitabul juma'a imam bukhari ya ce babu amma ba'adu ita kanta amma ba'adun ya kulla babu ita kanta faɗinta sunna ne to ana faɗinta yadda ta zo ne kar ka ƙara fa inna asdaqal hadisi فإن أصدق الحديث كتاب الله haka ya zo a wata riwaya zo da fa'inna ahsanal hadisi to babu laifi ka faɗi amma dai a nan abin da ya zo fa'inna asdaqal hadisi kitabun lahi wa ahsanal hadi kakkace guda don wasu sun shiga ruɗani wani ya ji ya karanta sharhin sahihu muslim imamun nawawi ya ce ana iya cewa huda ana iya cewa hadi to wanne ne zo daga annabi ko kun fahimta wanne ne zo daga annabi shine hadi fa inna asdaqal kitab hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadiyu muhammadin karka ce huda muhammadin ka buga wa ahsanal hadi hadiyu muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar shi yasa wannan manhaji da muke kira zuwa gare shi na salafiyanci ba ƙur'ani da hadisi ne kaɗai ba a'a methodology ne kaifiya ce ya ake fassara ƙur'ani da hadisi ya ake aiki da su to wani abu ne ƙari akan ƙur'ani da hadisi wanda bayan ka koyi ƙur'ani da hadisi sai kuma ka koyi yaya ake fassara su a bisa tafarkin salaf don galibin abin da mutanen najeriya suka ɗauka idan ni ahalus sunna ne kawai na ga dama shikenan sai in ce to shikenan yanzu kuma na zama salafi sai ka je kuma an koya maka salafiyancin kuma ba a littafi yake a rubuce ba sai ka je an koya maka method ne kamar gyaran mashin ne kamar gyaran mota ne kamar gyaran handset ne za ka iya samun littattafai akan automobile wane ne wane ne wane ne kit repair wane ne duk za ka samu amma kawai za ka iya ɗaukar wannan ainihin littafi daga haka ka iya gyaran mota ko mashin saboda haka in ka iya ƙur'ani da hadisi kana son kai kira zuwa ga manhajin salaf to sai ka je waɗanda suka iya sun koya maka idan baka je sun koya maka abin da zai faru zaka zo kana ta kawo ruɗani kana ta kawo hayaniya don wani kawai shi abin da ya fahimta kawo ruɗani da sababbin abubuwa shine salafiyanci da yawa matasan najeriya abin da suka fahimta kenan don haka sai je sai tunanin to wannan rudani ne zai kawo don a tabbatar shi salaf ne wata hayaniya zai kawo to ka gani tun farko ma shi gaba ɗaya ya ɓace don haka wannan salafiyanci in kana so ka yi shi ko kai kira zuwa gare shi sai ka je ka zauna an koya maka ba wai qur'ani da hadisi ne kadai ba a'a aiki da fassara qur'ani da hadisi a bisa salon da magabata suka yi to wannan salo din wannan methodology din shine zaka je ainihin a koya maka tunda ka iya qur'anin ka iya hadisin amma ya suke kaza ya suke kaza to matukar baka je an koya maka ba abin da ya samu khawarijawa shi zai same ka sai kuma ka dawo kana raddi cewa asalin masu da'awar salafiyar ba su iya ba kai ne ka iya ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu bayan da malam Nasiruddin Al-Albani ya gabatar da ainihin wannan hutuba sai ya ce wa qad qala Allahu azza wa jalla haqiqa Allah mai buwa da daukaka ya ce tabarakallazi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir albarka ta isa ta kai matuƙa ga Allah wanda mulki yake a hannun shi shi Allah mai iko ne akan komai allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum wanda ya halicci mutuwa da rayuwa don ya gwada ku don ya jaraba ku ayyukum ahsanu amala cikin wane ne zai fi kyautata aiki don haka ya ku jama'a kun ji kyautata aiki ake bukata ba yawan aiki ba na kanka ce za ka zauna ka yi cikin carbi dubu so dubu goma sha bakwai wa ya sa ka ka zauna ka yi gwargwadon abin da ya sauƙaƙa amma ana so a samu ne a samu kyakkyawa sai sa Aisha a cikin hadisin Abdurrahman dan Auf da ya ruwaito da gare ta yana cikin Bukhari da Muslim yace na tambayi as-sayyida Aisha yaya sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama take da daddare kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusalli min al-layl tace kana yusalli arba'an thumma yusalli yusalli thumma yusalli arba'an thumma yusalli thumma yusalli thalathatan thumma yusalli tace me ma kana yazidu ala ihda asharata raka'a fi ramadan wala fi ghairihi to sai ta fara bayyana sai ta ce fala tas'al an husnahunna wa tulahunna kar ma ka tambayi kyan waɗannan salloli da kuma yadda yake tsawaita su saboda haka madadin ka yi raka'a dubu a dare a ayi goma sha ɗaya amma ka tsawaita su ka kyautata su in kai ruku'u kai minti goma a ruku'u kai minti goma a sujuda in ka tsaya tsayuwa ka tsaya minti hamsin to abin da ake bukata kenan don haka Allah ya halicci wannan mutuwa da rayuwa ne don ya jaraba kowa ya zai kyautata aiki to kyautata aiki kuma gaba ɗayan shi ya ƙare a cikin biyayya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira wanda duk yake fatan ya je lahira salin alin to koyi da manzon Allah shine kyakkyawan abu sai ya yi shi Allah yana so ya jarabta ku ne ya ga ayyukum ahsanu amala wa huwa al-aziz ghafur Allah shine buwayayyen sarki Allah shine mai gafara waɗannan ayoyi daga na ɗaya zuwa na biyu sun zo a cikin suratul mulki a cikin alkur'ani wa qala kuma Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul mauti duk wani rai mai ɗanɗanar mutuwa ne wa nabluukum bisharri wal khairi fitna muna gwada ku da alheri da kuma sharri a matsayin gwaji wannan rayuwa duk wanda ka gan shi da rai to zai mutu kuma in ya zo mutuwar sai ya ɗanɗani ɗacin fitar rai kowane ne kowaye saboda me saboda ya ce kullu wannan kullu ɗin kulliya ce a cikin ilimin usulu wato kullu kuciya ce da bahaushe yake cewa kowa ya ɓata ya sha duka har da mangari to irin ta ce nan a ka'idar masu balaga da ilimin usulul fiqi kowane rai har ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya fi kowane rai ya fi daraja sai da manzon Allah ya ji ɗacin fitar rai as-sayyida Fatima Aisha kamar yadda Tirmidhi ya ruwaito da isnadi sahihi tana zaune manzon Allah zai rasu sai ta ce ya baba na ganka cikin bacin rai da damuwa sai ce ki kwantar da hankalinki babu sauran damuwa daga yau a wurin babanki kuma shine wannan damuwar da bacin ran ta damuwar fitar rai ce sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kaga kuwa walau kanat ad-dunya tadumu li wahidin lakana rasulullahi fiha mukhalladun walau kanat ad-dunya tadumu li wahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya Allahu akbar alfazazi kenan al-andalusi yace duniyan nan da wani na dawwama to da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama diman da'iman yace duniyan nan da a ce wani yana iya zama dindindin yace da manzon Allah yana nan lafiya ras sallallahu alaihi wa alihi sallama amma tun da manzon Allah ya rasu kowa ma a jira ranar da za a ce ya rasu ko da kar a zuwa ce maka wani ya rasu kai kuma ka shebe ko kuma ka samu stroke ka yi bid'a wane ya mutu sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yaushe za a tafi jana'iza kaka ce ya aka yi me ya faru a me ya faru eh haihuwar shi da aka yi ita ce da ta faru tun da ya haife shi ko tun da aka haife shi a ya riga ya faru ko to mutuwa ke jira sai da aka duk wanda ka gani ana jiran ranar mutuwar shi ne don ya riga ya faru din don haka ka fahimci kullu nafsin za'iqatul mauti kowane rai sai ya ɗanɗani mutuwa don haka ka ga ƙwaro duk da ƙanƙanta shi in ka fesa mishi maganin mutuwa sai gare ta wutsul wutsul ta wutsul wutsul za'iqatul maut yana ɗanɗanar wannan mutuwa ne wa nablukum bisharri wal khairi sai Allah yake kuma za mu ta jarabta ku da sharri da alheri na haka duk inda kake in dai kai mumini ne to ka shirya Allah zai jaraba ka da sharri Allah zai jarabce ka da sharri sai kuma ya ce me fitina alheri da sharri za a jarabce ka dan ne a fitine ka a hasiban nasu an yi uminu a an yi turaku an yi kulu amanna wahum la yuftanu mutane suna jin kai za su imani ne a kyale ka haka siddan sai ane ana jarabtarka wata ran ka fito takalmin ka ya tsinke ana jiran ka kuma za a daura aure ne sai ka taho kai kadai sai mota ka sai ta buga a tsakiyar daji kuma kana gaggawa ne ana gargadin ka ne kai marmaza ka zo ka sa hannu a cek din nan za a fitar da kuɗin nan in baka zo da juma'a sai motar sai ta fashe shine jarabawa ce sai an jaraba ka to kar ka zama irin arne arne ne sai ka je yana cewa god why god why me god arne kenan ba tauhidi ba Allah a zuciya arne la yus'alu amma ya fa'alu wa hum yus'aluna arna ba su da Allah ba a tambaya Allah me yasa ko kuma ka ji ya ce god why at this time wai Allah me yasa ba ka yin haka yanzu ka wala mun gode wa Allah da Allah ya samu musulmi ne alhamdulillah wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna Allah ya ce za mu ta gwada ku mu ta jarabta ku da sharri kana zaune sai ɗanka ya mutu sai matarka ta mutu kuma ina son ku san jarabawa fa ana taba maka inda aka san zaka damu ne idan kana da wata fitinanniyar mata ka kosa ta mutu sai ta ki mutuwa ya kamata ka gane wannan domin in ta mutu ka huta to shi kuma dama jaraba ka yake so yayi kowa Allah yana taba shi ne a inda ya san in ya taba shi to nan ne zai ji jiki ka dubi annabi ibrahim yana da son mutane su shiryu yana son baban shi ya shiryu sai duk garin suka haɗu suka yi mai tawaye har da uban nashi suka yi ta tsini mishi albarka suka ɗauke shi suka wurga a wuta kaga jarabawa to ka dubi annabi yaqub yana ƙaunar 'ya'yan sai suka buje suka yi ta wahalar da shi har sai da ya waye gari idan shi ya juye ya zama fari saboda kuka ba sai ji tausayin shi ba sai suka ce tafta utadkuru yusufa kana nan kana ta tunanin yusuf kullum kai kenan yusuf hatta ta kuna haraba har sai ka makance au ta kuna min alhalikina ko sai ka mutu ka ma ba su ma ji tausayin shi ba ma'ana baka ma manta da yusuf ba sai ce mai inna ma ashku bas bas basi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun ni fa ba ku nake wa kuka ba Allah nake wa kuma ni Allah ya sanar da ni abin da ku ba ku sani ba Yusuf yana nan da rai naka izhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi la ta'asu min rauhillah ku je ku nemo labarin ina Yusuf yake shi da dan uwan shi kar ku ɗeba tsammani abin da muke so mu ce jama'a Allah zai jarabce ka gobe annabi Nuh sai Allah ya sa dan shi kafiri matar shi kafira gobe annabi Lut Allah ya sa matar shi kafira to saboda haka kowa ya shirya idda Allah maɗaukakin sarki zai jaraba shi idan kana da wani sabon babur da kake ji da shi duk ka tara kudin albashinka sai ka zo sallah ka gama kwambo sai a sace shi in dai kwamban da gaske ne kai akan takalminka ka koma sai ka komo kamar mace ta haihu kamar mai naƙuda ina fata an gane to haka jarabawa ta ce wato ina son ku gane menene ma'anar da ayan nan take cewa za mu gwada ku da sharri da alheri za a jarabce ku da mutuwa da talauci da rashin lafiya sai ce mai wa bashir sabirina alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma waɗanda idan masifa ta same su sai su koma ga Allah su ambaci Allah su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una waɗannan Allah madaukakin sarki jinjina musu abinda ake nema da kai ka kwana cikin shirin Allah zai jarabce ka da ko menene to kada wata jarabawa ta zo kuma ka kasa cinta duk abin da ya zo ka kwana cikin shirin shi sai sa ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ya tarbiyantu da wannan tarbiyyar ta Qur'ani haka ya tarbiyanci sahabbai dan haka ba abin da ya samu wanda ya ruda annabi sallallahu alaihi wa dama annabi yana da wata uwa jaruma da ta zo za ta rasu sai ta waiga bai fa wuce shekara biyar ba sai ta ce mishi ya Muhammad kun rajulan ka zama namiji ba wai tana nufin namiji mai azzakari da gemu kadai ba tana nufin namiji namiji mai dauriya yasa duk hayaniyar da ta zo za ta rikita annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ana zaune a madina aka ji ƙara mazaje kowa yana makalewa a cikin ɗaki sai can da aka ji gari ya lafa aka fa fara leƙowa yaya lafiya sai ga ga manzon Allah har ma ya dawo daga inda aka ji karar kuma dokin da ya ɗauka ma tsirara ya tafi da dokin shine ba siddi ba linzami haka ya tsalle ya hau dokin kawai suka zuba Allahu akbar sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yana cewa ku koma ku kwanta an yi muku maganin ko me ba wai ka ji kara ba sai kuma ka ɗauki waya yaya daidai ina ne abin yake kuma dan ka a annabi namiji ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an gane haka sayyidina ali a musulunci ba a samu mutumin da ya shiga rudani da hayaniya ko ta ina ta zo mishi irin aliyu ba amma bai girgiza ba faradiyallahu ta'ala anka ya abal hasanain aliyu sai tashi yana magana da duniya ya ce ya duniya gurri gairi duniya ki rudu wani ba dai aliyu ba ɗaliban shi ne suka yi mai tawaye suka koma suna ce mishi Allah ka duba fitina a daidai lokacin da wasu cikinsu kuma sun ɓalle suna ce mishi kafiri amma duk sai da ya iya sarrafa matsalar bai girgiza ba to abin da ake so shine duk yadda abu ya taso ka natsu shine ka ci jarabawa amma da jarabawa ta taho shikenan sai kuma ka rikice sai ka natsu ka bari Allah ya aiki a kanka domin duk wata jarabawa idan ta taso maka tun da dai Allah ne ya ce ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa don ya jaraba ku to ƙarshe abin zai zama maka alheri haka yazo cikin hadisin muslim da abin ya zama alheri mace ce manzo Allah ya ganta jikin kabari tana kuka za mu zo mu karanta hadisi yace mata baiwa Allah isbiri ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ki yi haƙuri ya san ɗanta ne ya mutu to amma ya za a yi tun da ya riga ya mutu sai ta ce ilaika anni tafi ka bani wuri innaka lam tusabbi musibati masifar da ta same ni dan ba kai ta samu ba da baka ce ayi hakuri ba sai manzo Allah ya tafiye shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka suka faɗa wata ma ɗanta ya mutu sai ta zare sai ta haukace saboda ɗanta ya mutu tana cikin tafiya kai bata san inda za ta je ba sai ta ga darbejiya ta yi lip-lip ta yi koriya shar ta haɗa ganye sai ta ce a ya shagar kaburi ma laka murika ka annaka lam tahzan ala mauti tarifi ha ke darbejiya ba ki san tarifi ya mutu ba kika yi ganye lip-lip kina sheki ta ce fatan la yuhibbul mala illa min attuqa saurayi ne fa baya cin kuɗin haram sai na tsoron Allah wala alhamda illa an qanim wasu yufin sannan baya so a yabe shi sai in ya sa takobi yayi jarumta wannan irin mutumin ya mutu kuma ke ki ado saboda haukacewa ne har tana magana da darbejiya to ba a san irin haka ina fata an gane idan ka zauna cikin arna inugu ko fatakwal in ka samu arniya an yi mata mutuwa ka je ka ga yadda take yi abin da ka karanta a adab din nan za ka ji suna ɗiban ƙasa suna watsawa a kansu tana cewa ya waili ya waili tana gashin kanta tana yaga rigarta wannan maguzanci kenan haka wani ba maguje ce idza mitu fabkini bima ana ahluhu wa shaqi alayya aljawba ya umma ma'abadi wani ba maguje ne yake cewa matar shi yake uwar ma'abad matar shi kenan idan na mutu to ki yi kuka yadda za a gane kina sona ki bi dukkiya ga rigunan ki kaf kaji matsayaci to me za ta sa maguzanci kenan ina fata an gane maguzanci kenan a musulunci in aka yi mutuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ake cewa al'ainu tadma wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbuna ido babu laifi in ya zubda hawaye babu laifi zuciya in ta nuna damuwa amma kada baki ya faɗi wata kalma da Allah zai yi fushi Allahu akbar shi yasa na manzon Allah ya fi na kowa sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahu akbar wa ilaina turja'una Allah yace ƙarshe dai duk gare mu za ku koma gaba ɗaya wannan ita ce aya ta talatin da biyar a cikin suratul anbiya malam yace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce mali wa duniya me ya haɗa ni da duniya ne ina ruwana da duniya me zai sa in shagaltu da duniya ma ana fi duniya illa karakibin istazalla tahta shajaratin ni fa matsayina a duniyan nan kamar matafiyi ne da ya gaji sai ya sauka gindin wata bishiya don ya sha inuwa ya huta sun maraha wata rakaha nan ya huta sai ya batta matsayina da duniyan nan kenan Allahu akbar wannan hadisi malam Nasiruddin Al-Albani yace hadisun sahihun hadisi ne ingantacce wa qad kharrajtuhu fi takhrij fiqh sira lil Ghazali yace nayi bayanin wannan hadisi a cikin littafi na mai suna takhrij fiqh sira na Ghazali Ghazali wani malami ne mutumin kasar Kuwait ya zauna a ƙasashe da dama kamar Masar da Siriya ƙarshe dai ya zauna ainihin a riyadu ya rasu Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi wannan ghazali ɗin a lokacin yana masar ya rubuta littafi fiqhu sira wato darsa akan sira ba fa wanda muke karantawa ba wannan professor zai ya rubuta sai ya aiko wa albani littafin ta hanyar wani almajirin albani cewa do Allah albani ya yi takhrijin hadisan da ke cikin wannan littafin domin shi ba malamin hadisi ba ne sai dai kuma daga baya gazalin ya dawo shi ma sai ya koma yana faɗa da malaman hadisin kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta musu yana daga cikin abin da muke faɗi jarabawa ce shi yasa kullum sai kane kana addu'a waɗannan su Mahmud Sa'id din nan duk almajiran albani ne waɗannan matasa da kake ganin su su wannan 'yan misra nan da sauransu da suka dawo su ne wa albani rashin kunya almajiran almajiran albani ne muqbil ya karantar da mustafa al-adawi amma mustafa al-adawi ya dawo baya faɗa da kowa irin albani haka rayuwar take babu mamaki a nan cikin congo a nan abu an taɓa samun wani fitinan nan mutum malam bakar gumi ne malamin shi malam bakar gumi ya ɗauke shi ya kai shi jami'ar madina ya karatu da ya dawo ba wanda yake zagi sai malam bakar gumi haka rayuwa take uridu hayatahu wa yuridu bauti fa atruku ma uridu lima yuridu da suka ce eh wai kai kana son ya rayu shi yana son ka mutu sai ka bar mishi abin da yake so dan dai shi ya rayu Allah ya kyauta wannan ainihin takhriji yana nan a cikin littafin fiqh sira shafi na 478 at-tab'atu ar-rabi'a bugu na hudu وفي الأحاديث الصحيحة هكذا وانا حديث ينانا أتكين أينه اللتاف الأحاديث الصحيحة واتو سلسلة الأحاديث الصحيحة لمبا تأريه دا تلاتين دا تقوس ولذلك أوردته في كتابي دم هكذا كاوانا حديث أتكين لتافنا صحيح الجامع الصغير وزياداته أتكين لمبا تدبو بيرد دريشدا دا أينه واتو ستين دا ترى وانا حديثي كما يدكجي صحيح حديثي نه الإمام الترمذي يفتد دشي حاكم دا الإمام أبو داود الطيالسي بسن فتد دشي هكذا ابن ماجه ما يا فتر بوانا حديثي domin ka duba a nan takhrijin da albani bai bayyana maka asalin littattafan da suka ruwaito shi ba sai dai ya gaya maka inda za ka je ka duba ka ga littattafan da suka ruwaito shi shine ni nake gaya maka tirmidhi da hakim da abu dauda tayalisi da ibnu maja ne suka ruwaito hadisin hadisin kuma sahihi ne Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a kun ji manhajin mu mu ahlus sunna wal jama'a da ke bin manhajin salafu shine qur'ani ne da hadisi kamar yadda ka gani da farko sai da ya kwararo ayoyi tukuna sa'annan sai kuma ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce mali walid dunya me ya hada ni da duniya ma ana fi dunya illa karakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha tsakanina da duniyan nan ba komi ba ne kamar matafiyi ne ya zauna ya huta gindin bishiya sai ya tashi ya tafiye shi ma'ana duniyan nan jama'a zuwa muka yi mu wuce ba an zo zama ba ne dindindin ثم إنه لما كان هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الجنائز خير الهدي مخالفا لهدي سائر سائر الأمم sannan kuma ka sani yayin da ya zama shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a wajen jana'iza a wajen gawa a wajen likkafani a wajen wankan gawa sallar gawa haka kabari saka mamaci a cikin kabari da ziyarar kaburbuka shiriyar manzon Allah ita ce ta alheri cikin dukkanin shiriyoyi baki ɗaya kuma ta saba wa tsarin duk sauran al'umma duk irin yadda wata al'umma take to na annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha bamban don haka idan har muka zo muka ce za mu yi al'amarin jana'iza ya ku al'umman musulmi irin na manzon Allah za mu to ba za mu yi irin na sauran al'ummomi ba ne ina fata an gane mustamilan alal ihsani lil mayyit kaga dai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattaro kyautata wa mamaci wa mu'amalatihi bima yanfa'uhu fi qabrihi da kuma yi mishi mu'amala da irin abin da zai amfane shi a cikin kabarin shi wa yawma ma'adihi da kuma yi mishi abin da zai amfanar da shi a ainihin ranar makomashi ita ce ranar lahira wa alal ihsani ila ahlihi wa aqaribihi sannan shiryar banzan Allah na tattare da kyautata wa dangin shi iyalan shi da dangin shi wa ala iqamati ubudiyatil hayy sannan shiryar manzon Allah a wajen jana'iza ta tattaro tsayar da ibada ga mai rai shi mai rai da yake yin sallar gawa mecece gare shi ibada ce da yake ɗaukar likafani ya saka mamaci a ciki ibada ce da yake ɗaukar fili ya bayar ya ce a yi makabarta a rufe musulmi ibada ce da yake ɗaukar gawa ibada ce wankan gawa ibada ce saka kabari a cikin saka mamaci a kabari ibada ce ma'ana in ka dubi wannan harka ta jana'iza abin da ake cewa gonar gizo ce sama 'ya'ya ƙasa 'ya'ya a bauta wa Allah wanda ya mutu a kyautata mishi a mishi tattalin yadda zai samu lahira ta gyaru kabari ya gyaru domin sallar da kuka tsaya kuna yi abin da kuke cewa ya Allah wannan bawa a matsayin shi na musulmi idan zaman shi a duniyan nan bai aikata ayyukan da suka isa su sa ka gafarta mishi ba ya Allah gashi mun zo za mu kawo shi gabanka in an jima ka gafarta mishi kafin ya iso yanzu kun gyara mishi kabarin shi ko ba ku gyara ba gyara ba sannan ku duba ba jan shi za ku yi ku kai shi ba ba za ku yi ne irin na wasu arna da ke nan jihar nasarawa da jihar benue da sauran wasu jihohi a tasa shi gaba ana kiɗa shi ya kai kanshi da kanshi cikin kabarin in ya je dira ciki ya faɗi ba ba za ku yi ne irin na arnan ma a jihar adamawa ba kai inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna Allahu akbar Allah Allah ya taimake mu da muka zama musulmi لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم الله يمنى بيوا والله الله يسوم منقل أكثر أدماني جماعة النمن نغني دا إدونا an je an saka gawa a kabari sai aka zaunar da shi sai aka aje mai wani dan kulki da wata 'yar kurada ma'ana 'yar karamar sanda sannan da dan tulu na giya za ka tura mishi ƙasa aka dama na je ne a matsayina na ɗan jarida don haka ba abin da ya shafe su ba za su hana ni ba shi ne na kira wani dattijo na ce baba e ya na ga wata ƴan kura da haka wata ƴan wuƙa ya abin nan ya ce to saboda ko da mala'iku za su zo idan ba su daidaita ba to sai ya kare kanshi na ce to eh a yan jarida ba dariya suke ba ce to ya ce yawa haka abin yake na ce to wannan kuma da naga an sa mishi yan gorafa ya ce wannan kuma burkutu ne a ciki saboda yana yana dandanawa yana tuna abin da ya bari na ce to madalla na gode a garin numan ƙabilar batama sai dai in aƙida christianity ta hana su amma waɗanda suka tsaya akan al'adu ya ce haka suke yi ana yin wani shiri a rediyo najeriya kaduna mun sa su ɗaukar mana package ɗin a yana tattare da ire-iren waɗannan jibadau kayan nauyi alƙwara ammani shekara talatin da ta wuce yake yin shi za ka yi ta jin irin waɗannan shirman daga nan ne za ka gane darajar addinin musulunci la ya arifin islam man la ya arifin jahiliya hadihil jahiliya bi ainiha kajiyar mala'iku sun zo ina ka je mai dan kulki da wata yar kura da wuka ko kaza ba za ta yanka ba Allah maraukakin sarki ya kiyaye jama'a kun ji saboda haka a cikin addinin musulunci zaka ga mu'amalar da ake wajen jana'iza akwai ainihin wato tsayar da ibada ga mai rai shi kanshi mai rai ibada yake fi ma yu'amilu bihil mayyit a wajen mu'amalar da yake wa mamaci jama'a kun fahimci wannan gabar waɗannan maganganun malam nasir din albani ya ɗibe su ne gaba ɗayansu daga zadul ma'ad na ibn al-qayyim a cikin babin jana'iza wa kana min hadihi fil jana'izi hakanan yana daga cikin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin jana'iza iqamatul ubudiyyati lirrabb tabaraka wa ta'ala ala akmalil ahwal tabbatar da tsayar da ibada ga ubangiji mai albarka da ɗaukaka a bisa mafi cikar halaye ma'ana a lokacin jana'iza ana bauta wa Allah bauta cikakkiyar bauta wal ihsanu ilal mayyit da kuma kyautata wa mamacin kaga dai likafani so ake a samu fari so ake a samu fari ko kuma a samu ainihin saƙaƙe irin saƙaƙe da ka sani saƙaƙe da ake cewa irin saƙar hannu ɗin nan a same shi mai kyau mai tsafta idan yana da datti a wanke shi sannan a sanya shi wadatacce yadda sai ya lullaba mamaci gaba ɗaya idan aka tashi tafiya kuma bayan an yi mai wanka idan mace ce an tsefe kanta an ainihin wato kitse kan an kasafta shi kashe uku in namiji ne a taje kan shi a taje gemun shi abu a shafe jikin da turare shi ma likafanin abu a shafe shi ko a feshe shi da turare a je kabarin nan a gyara shi a zo a kwantar da shi ya fuskanci alƙibla musulmi su fuskanci alƙibla don girman Allah ka dubi irin wannan kyautatawa idan ba musulmi ba ba waɗanda suke haka kuma da zarar ya mutu ba za a bar shi ya fara riɓewa ko ya fara hunhuna a ce wai ana can ana shirye-shirye balle a ce sai an shafa mushi wasu magunguna da zarar ya mutu ya mutu eh shikenan kawai sai a ainihin ɗauke shi sai a kai shi a wani ƙauye a jihar delta kusa da wari jama'a wani ya musulunta a ƙauyen muka je muka yi mishi sallah Allahu akbar har tare da wannan professor nan da ya ziyarce mu kwanaki wannan na ABU din nan na ainihin rajistra shi ɗaya ne ya musulunta a ƙauyen da muka je muka yi mishi jana'iza abin da ya ja mutanen ƙauyen gaba ɗaya suka musulunta shine irin yadda aka yi jana'izar yana mutuwa aka zo aka taru aka yi mai wanka aka lullube shi aka yi komai da suka zo manyan su dattawa suka zo kallo aka kyale su suka shigo suka ga yadda ake yi bayan kwana biyu sai suka aiko nan cikin NNPC abin nan complex cewa to su fa a zo wannan abin da aka yi dan uwan su gaskiya irin haka suke so a rinka musu in sun mutu dan haka a zo za su karba addinin musulunci gaba ɗayan ƙauyen suka musulunta amma suna bautar mesa ne ba miciji mesa suke bautawa ai kafirci sai ka shiga Najeriya iri iri haka tauhidi sai ka shiga Najeriya iri iri Allahu akbar so da haka jama'a kun ji kyautatawa mamaci wal ihsanu ilayhi da kyautatawa mamaci ilal mayyiti da kyautatawa mamaci wa tajyizuhu ila Allah da kuma kintsa shi mamacin da za a kai zuwa ga Allah ala ahsani ahwalihi a mafi kyawun halayen shi wa afdaliha da kuma mafi falala kaga dai sai an yi mai wanka wankan tsarki sai an yi mishi wanka da sabulu idan dauda te dauda sai kun sa hadda soso kun wanke shi fes sannan sai kun kawo wani ruwa kun zuba turare a cikin ruwan ku bi ku sake wanke shi ku ɗauraye shi don jikin shi gaba ɗaya ya ɗauki ƙanshin turare ku taje mishi gashi duk inda wata ƙumba take a cikin ainihin datti yake cikin ƙumba za ku bi ku sa tsinke ku sakace duk sai kun tsaftace shi duk wata dauɗa ba za ku bari a jikin shi ba kafin ku fara wankan sai kun kwantar da shi tukuna kune kuna matsa cikin shi a hankali a hankali yadda inda najasa ta kashi ta fita a wanke ta don kada a ɗauki gawar aje za a saka ta a ƙabari saboda duk jikin shi ya saki a ga kashi na zuba duk sai kun yi mishi wannan shi yasa albishirin ku ya mutanen zaria ko kuma mutanen gaskiya layout a cikin makarantar nan tamu akwai ainihin wurin wanka na gawa kuma alkhairi kyauta ne kamar yadda in ka shiga kusan duk wani masallaci a makka za ka ga sun sa huna maghsala til amwat alkhairiyya akwai wurin wankan gawa a nan kyauta sadaka ne haka mu ma cikin ginin nan namu gashi nan nan da 'yan kwanaki kaɗan ma za mu kammala gurin mun insha Allah ta'ala akwai gado-gado na musamman akwai ainihin na'urori na famfo waɗanda kowanne za su zubar da ruwa daidai da gwargwadon da ake so na ɗumi ne na sanyi ne na zafi ne kowanne iri sai da muka tsara shi a cikin makarantar nan insha Allah ta'ala sa'annan za mu sai mota isafiya mota ta musamman wadda duk inda aka yi rasuwar kawai abin da ake bukata kawai sai a bugo mana waya shi kenan sai a je a ɗauko gawar a taho tare da dangi a zo a yi mata wanka nan likafani duk mu ne za mu ɗauki nauyi insha Allahu ta'ala abin da muke roƙo jama'a a taya mana da addu'a Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wajen waɗannan abubuwa domin manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi falala da darajojin da ke cikin kayi wa gawa wanka ka suturta mata ka rufa mata asiri za Allah ya ce Allah zai gafarta maka zunubai manya-manyan su ba ƙanana ba guda arba'in wannan hadisi ne Hassan za mu zo mu same shi kyakkyawan hadisi ne mai inganci al'imamu tabarani ya rawaito shi a cikin littafin shi al-mu'jamul kabir wankan gawa kun ji darajar shi kenan kabari kuma ka saka musulmi a cikin kabari Allah zai ɗaura maka aure da ‘yan matan gidan aljanna. Allahu Akbar. To ina bayan Allah waɗanda suke da filaye, waɗanda suke ɗaukar filayensu su bayar fi sabilin layi, saboda a mai da shi makabarta. Allahu Akbar. Allah ji kan dattijan arziki alhaji maje. Haka ya ɗauki makeken fili mai tsada da daraja ya baiwa al'umma ya ce gashi nan ai makabarta. mutumin arziki mai raha in ya tashi sai ya ce har yanzu ba ku cika ba in sake ba ku wani to irin waɗannan bayan Allah ake so Allah ya gafarta mishi ina fatan mun gane to jama'ar musulmi kun ji yadda addinin musulunci yake mutunta gawa a kintsa ta a kai ta ga ubangiji tana da ƙanshi tana da daraja sannan kafin a shigar da ita kabari sai an yi mata sallah an tsayu ana roƙon Allah Allah ya gafarta mata yadda sadda za a miƙa wannan gawa ga kabari za a miƙa ta ne an wanke ta kuma an roƙon mata gafara Allah ya wanke ta haka yake a cikin addu'o'in sallar gawa za ka zo ka ji insha Allahu ta'ala Allahumma ghasilhu bil ma'i was salji wal barad Allah ka wanke shi da ruwa da kankara da sanyi da manya-manyan kankara da ƙanana Allah ka wanke shi daga zunuban shi Allah ka nesanta shi daga zunuban shi nesanta wadda kai wa gabas da yamma sannan fa a ɗauke shi a saka shi in aka zo saka shi kuma fa sai ka ji an ce bismillahi wa ala millati rasulillah ko bismillahi wa ala sunnati rasulillah ana rufe shi kuma sai manzo Allah ya ce ku yi mishi addu'a mala'iku suna nan sun zaunar da shi su ne mishi ainihin tambayoyi a yanzu wace irin kyautatawa ta wuce wannan sannan a koma duk lokacin da aka tuno shi kuma a rinka a nemi shi addu'a sannan ‘ya'ya su nemi shi sadaka su nemi shi wakafi suna gina masallatai suna sadakoki da sunan shi jama'a akwai addinin da ke mutunta ɗan adam ɗan adam irin musulmi babu wa sannan da kuma ainihin a kyautata irin yadda tsayuwar shi za ta kasance wa wuqufu ashabihi sufufan ko kun fahimta jama'a ma'ana da yadda za a tsai da shi a gaban Allah idan za a yi wa musulmi sallar gawa jama'a yadda ake yi sai musulmi su kiyaye tare da duk za mu zo da waɗannan abubuwa za mu koya wa al'umma insha Allah ta'ala wato makarar tun daga sanda za a kwantar da shi da makara ana kwantar da shi ne akan hannun shi na dama so in har kuka kwantar da shi akan makara a hannun hagu to kun yi kuskure na farko makarar ana kwantar da musulmi ne akan hannun shi na dama sai ya zama in aka kwantar da shi yana fuskantar gabas to kan shi zai koma kudu kenan kafafuwan shi sai su zama arewa ƙeye shi sai ta zama yamma fuskar shi kuma sai ta zama gabas haka hadisi ya zo sahihi za mu zo mu karanta shi a cikin wannan littafin insha Allahu ta'ala to ka dubi yadda aka tsaye da shi ma a gaban Allah wa wuqufu ashabihi sufufan sannan da kuma ƴan uwan shi da abokan arziki da ƴan uwa musulmi da za su tsaya sahu sahu yahmaduna Allah suna masu godiya ga Allah wa yastaghfiruna lahu suna roƙa mishi gafara wa yas'aluna hu al-maghfirata war-rahma suna roƙon mishi gafara da rahama wattajawuz anhu suna roƙon Allah ya yafe mishi thumma al-mashyu bayna yadayhi sannan kuma sai su wuce su yi tafiya gaba gare shi ila an ila an yudi'ahu hufratahu har lokacin da ainihin ramin shi zai karbe shi ko kuma lokacin da za a saka shi a ramin shi a cikin kabarin shi thumma yaqumu huwa ko sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ya tsaya wa ashabuhu da shi da ainihin wato sahabban shi baina yadaihi a gaban wannan mamaci ala qabrihi ina fata an gane a ainihin gaban kabarin a kabarin sa'ilina lahu tasbita suna masu roƙon Allah ya tabbatar da shi ahwaja ma kana ilaihi ya tabbatar da shi tabbatarwa da ya fi bukata a wannan lokaci fiye da a kowane lokaci sai ku kiyaye waɗancan bamirai duk suna komawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne tun farkon fakarar da yace wa kana min hadiyi fil janaiz na daga cikin shirye shi a wajen janaiza to da yace wa wuqufuhu din nan tsayawar shi wato tsayuwar da shi annabi yake wa wuqufu ashabihi da kuma tsayuwar sahabban shi shine ma'anar gurin sufufan sahu sahu yahmaduna Allah suna gode wa Allah wa yastaghfiruna lahu suna roƙa mishi gafara wa yas'aluna al-maghfirata war-rahmata wat-tajawuz anhu suna roƙon Allah ya gafarta wa mamacin ya mai rahama ya yafe mishi thumma al-mashi baina yadayhi ila an yudi'ahu hufratahu sannan kuma sai su wuce gaban wannan mamaci su tafi har sai sun saka shi a cikin ainihin wato kabarin shi ma'ana haka annabi yake har sai ya saka mamacin a kabarin shi thumma yaqumu huwa wa ashabuhu baina yadayhi ala qabrihi sa'an nan sai kuma annabi da shi da sahabban shi sai su tsaya akan wannan kabari sa'ili na lahut tasbita suna roƙar wa mamacin Allah ya tabbatar da shi ya iya amsa tambayoyin da za a yi mai ahwaja ma kana ilaihi iyakar mafi halin da yake bukata mafi halin da yake bukata addu'a da tabbatarwa suke roƙon Allah ya bashi irin wannan tabbatarwa ko kun fahimta ma'ana dukkanin irin tabbatar da yake bukata kan ya girgiza to suna roƙon Allah ya bashi irin wannan tabbata thumma yata'ahaduhu biziyarati ila qabrihi sa'annan annabi kuma sai ya bada kula ya kula da shi wajen ainihin ziyara zuwa ga kabarin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda zamu zo mu ci a cikin hadisan shi ingantattu masu albarka yana bada kula game da ziyarar musulmi a ainihin kabarin shi yana koya wa sahabban shi yana nuna musu yadda ya kamata a yi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wassalamu alaihi da yi wa wannan mamaci sallama waddu'a ilahu da yi mishi addu'a idan an ziyarci kabarin kama ya ta'ahadul hayyu sahibahu fi darid duniya kamar yadda mai rai yake kula da abokin shi a gidan duniya haka manzon Allah yake kula da mamaci a lokacin da ya rasu sallallahu alaihi wa alihi sallama har wata rana da daddare tsakar dare yana kwance da matar shi Aisha sai ya tashi Aisha ta ce da ta ga ya tashi sai ta bi shi da ta bi shi sai ta leka ina zai tafi ita zatanta shine ko zai shiga ɗakin wata matar shi ne sai ta ga ya fita daga gida ita ma sai ta fito to da ta ga ya fara nisa sai ta koma sai ta kira baiwar ta barira sai ta ce ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta ga ina zai yi jin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta ga ya shiga makabartar baqi'a ne makabartar ita ce yanzu da ka fito daga cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ga ta nan ainihin an kewaye ta to da ta ga ya shiga wannan makabarta sai ta ce wa baiwa ta ta koma gida sai ita Aisha sai ta samu wani wuri sai ta dan rage tsawo haka sai ta durkusa tana ganin mai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake waɗannan su ne 'yan jaridun duniya waɗanda suka je suka gano mana me manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi suka zo suka ba mu labari shine babban malami ibn al-qayyim yake cewa ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu ولولاهم ما كان في الأرض مسلم ولولاهم كادت تميد بأهلها yace waɗannan su ne sahabban manzan Allah in baka san su ba waɗannan baban irin yadda Allah ya taimaki al'ummar musulmi suka yi aikin ruwaito addini ba suka yada addinin a yau a duniya da babu musulmi shine yace idza tala'at shamsun nahari fa innaha amaratu taslimi alaihim fasallimu amaratu taslimi alaikum fasallimu salamun minar rahmani fi kulli sa'atin وروح وريحان وفضل وأنعم على الصحب والإخوان والولد والأولى دعاهم بإحسان فجاءوا وأنعموا وأكين يربط أتكن أكيدا ينا يبن بيين هلتا ينا يبن آلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا يبن صحبي to da yazo gaba sahabbai shine sai yake cewa ula'ika ashabun nabiyyi wa hizbuhu waɗannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne mabiyan shi ba don su ba da an samu matsala saboda da su ne Allah ya yi amfani wajen yaɗa wannan ainihin addini abin da muke so mu ce jama'a annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tsaya a wannan makabarta da daddare in ji Aisha ta ce yana ta'addu'a yana ta'addu'a ta ce ya ɗaga hannayen shi biyu ya haɗa su tafukan shi sannan kuma ya fuskanci alƙibla a tsaye ya daɗe yana addu'a ta ce da ya gama sai ya juyo da ya juyo ma sai na juyo da na ga ya fara sauri ma sai na ɗaga ƙafa na fara sauri da na ga yana sassarfa ma sai na sassarfa sai na iso gida sai na kwanciya ta to amma saboda wannan sassarfa ta ce da ta yi sai ta zauna sai tana haki da annabi ya so ce a lafiya kike haki to kaga kuma sai a dan samu abubuwa irin na mata da za a faɗa sai ce in ma ki gaya mini in ba haka ba Allah ya tona asirin ki to ta san an taba wani zubi da shi da ita ya faɗa mata wani sirri ta je ta faɗa wa kawarta kuma kishiyar ta Aisha kuma an yi kaza kaza Allah ya hafsa Allah ya zuwa tona asiri to sai ta ce a dama lokacin da naga ka fita ne ta nake zaka je wurin wata matarka ne kaza kaza ce abin da ya dame ki kenan Allah ne ya mini wahayi da tsakar daren nan ya ce in je waɗancan bayan Allah da ke kwance a makabartar baki a yi musu addu'a shine na je ne musu sallallahu alaihi wa alihi sallam wannan hadisi za mu same shi a cikin littafin nan in Allah ya so to abin da muke so mu ce manzon Allah yana ba da kula wajen ziyarar mamaci kamar yadda aboki ke ba da muhimmancin ziyarar abokin shi mai rai manzo Allah yana yi wa sahabban shi wasiya ita kanta Aisha wata ran sai da Annabi ya ce ke ba za ki je ki ziyarci kabarin yayanki Abdulrahman bane ta ce to ya manzo Allah in na je ban iya addu'ar da ake ba manzo Allah ya koya mata addu'an nan za mu zo mu ji ta nan insha Allah ta'ala assalamu alaikum ahlad diyar min almuslimin wal mu'minin inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al'afiya za mu zo mu samu ƙarin bayani insha Allah ta'ala a cikin littafin nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana ziyarar waɗannan shuhada'u Uhudin waɗannan bayan Allah da ke kwance a Uhud har wata rana yana dab da zai rasu bai wuce 'yan kwanaki ba sai manzon Allah ya je ziyarce su da ya je ziyarce su sai ya dawo sai ya zauna akan mimbarin shi ya ce waɗannan bayan Allah ranar lahira ni zan yi shaida cewa sun mutu saboda Allah ne su sayyidina Hamza da waɗannan manya-manyan bayan Allah waliyan Allah da Allah ya ɗaukaka su suka ainihin samu mutuwa a wannan bugawa da aka yi a yakin ainihin Uhud gashi nan cikin ainihin garin Madina kenan yanzu za a ce Allah madaukakin sarki ya taimake mu fa awwalu zalika to farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake wa ainihin mamaci shine ta'ahuduhu ta'ahuduhu fi maradihi wa tazkiruhu al-akhirah kula da shi a rashin lafiyar shi da kuma tunasashe shi lahira kaji abu na farko da ake wa ainihin mamaci tun lokacin da ya fara ciwon kai da zazzabi da rashin lafiya a kula da shi kular da za a yi da shi ba wai ta ba da magani kadai da ba da abinci ba a kula da za a yi da shi a nuna mai Allah ne ya saukan mai da rashin lafiyar kuma Allah ne zai yaye mishi kuma ya rinka sa rai a wurin Allah subhanahu wa ta'ala cewa wannan rashin lafiya kankara ce ga zunubi kuma wannan rashin lafiya in bai tashi ba daga ita to yayi fatan Allah madaukakin sarki ya sa hakan din shine yafi alkhairi wannan yana daga cikin kular da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake da tunasashe shi game da lahira wa amruhu bil wasiyyati wat tauba da kuma umarnin mara lafiya da wasiya cewa in kana da wata dukiya taka da za ka yi wasiya ko wasu ‘ya'ya naka ko wata magana da za ka yi wasiya ka yi ƙoƙarin yi wa tauba da kuma tuba ka yawaita tuba saboda ka mutu a cikin tsarki da kuma wankuwa daga zunubanka wa amruhu man habarahu bi talqinihi shahadata la ilaha illallah da kuma umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake ga duk wanda ya je wurin mara lafiya idan ya ga zai rasu to ya laƙana mishi la ilaha illallah litakuna akhira kalamihi dan ta zama ita ce maganar shi ta ƙarshe zama har yanzu fa ba a fara karatun littafin ba sharar fage ce ake yi kaji yan mazan jiya kenan ma'ana har yanzu shimfiɗa ce ake amma duk abin da ake ana ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ka san cewa wannan al'amarin da muke karantarwa ba za mu karantar da harkar jana'iza ne yadda hausawa ke yi ko yarabawa ko wata ƙabila ba ko yaya ne kuka saba yi a ƙungiyarku ko a mazhabarku ko a ɗariƙarku ko a tunaninku a'a za a yi ne a bisa yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yake sa'annan kamar yadda muka faɗi za mu ba da muhimmanci wajen nunawa a aikace ga duk abin da muka zo insha Allahu ta'ala za mu yi kokari a nuna a aikace kasar na bidiyo ya ɗauka cd dvd wane ne ko ina a haska jama'a su ga yaya ake yi ka je ka sa da kai da matanka da 'ya'yanka ku koya saboda a iya wayar gari gobe kai ne za ka rasu ko uwar gidan ce za ta rasu ko amaryar ko za a samu wani zai rasu a gidan kar ya zama a rasu ya zama gaba ɗaya ba ku da wani shiri da kuka yi jama'a sai ya zama kuna da tsari kun iya kaza kun iya kaza an yi kaza an yi kaza amma jama'a ka dubi yadda mutane ke gida manya-manyan gidaje da manya-manyan masallatai al'amarin mutuwa gaba ɗaya ba a tunanin shi matar gidan ta iya kaza ta iya kaɗa miya kaza ta iya fanke kaza cincin iri kaza ɗaurin kallabi ɗaurin zani takalmi iri kaza duk wani style da stylistic duk ta iya amma ko ta iya shirya likkafani ko ta iya wanke gawa to shine muke so za mu ɗauki waɗannan darussa insha Allahu ta'ala a hankali kamar yadda bahaushe yake cewa ana tafe kan isa in Allah so za a karantar da waɗannan abubuwa to manzon Allah yake umarnin wanda duk ya halarci inda wani musulmi yake bai da lafiya hatta wanda ba musulmi ba da alakana mishi kalmar la ilaha illallah za mu ji aka ce lakkanawa abin da ake nufi lakkanawa shine a umarce shi da ya faɗi sabanin abin da wasu malamai suke cewa wai ba za a ce mishi ya faɗi ba a a kuskure ne manzon tsira cewa ike wana ka ce la ilaha illallah wai abin da ake tsoro kada ya maimaita ba komai ko da ya maimaita abin da ka faɗa sunan shi isa sai ka ce mishi isa ka ce la ilaha illallah sai ya ce isa ka ce la ilaha illallah ba komai bai yi kuskure ba domin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala aljannata wanda magana shi ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah zai shiga aljanna abin da muke so mu ce lokacin da yace Isa ka ce la ilaha illallah da me ya ƙare la ilaha illallah dakhala aljanna haka manzon tsira ya faɗi hadisi ne sahihi yana nan cikin sahihu muslim to jama'ar musulmi karatu ya yi karatu amma kuma ga lokaci ya ƙure insha Allahu ta'ala haka za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu gobe insha Allahu ta'ala muke cewa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah